bismillahir rahmanir rahim ahkamu hailalati yawmil juma'ati hukunce hukuncen hailala ta ranar juma'a hukunce hukuncen hailala ta ranar juma'a wa aqallu ma yajibu 'ala al-muridi min al-hailalati yawm al-jum'ati karancin abin da yake wajibi akan muridi na daga hailala ranar juma'a karancin abin da yake wajibi akan muridi na dariqa tijaniya na daga hailala a ranar juma'a alfun dubu ila ilaha illallah dubu alfun da faduwa akai ruwayatul khalifatil azam wannan shine ruwayar halifa mai girma maulana muhammad ibn abin nasari shugabanmu muhammad dan abin nasari al'alawi alawi an shehi yadda ya rato da sho tijani radiyallahu anhu awis awis na ashara mi'atab ko kuma ya dubu da ɗari biyu shine ɗaruruwa goma sha biyu ruwayatu sayyidi muhammad al-hafiz shinjidi shi wannan cewa dubu da ɗari biyu shine yadda shi muhammad al-hafiz shinjidi ya ruwaito ausu ta ashira bi'atan ko dubu da ɗari shida shine ɗari goma sha shida an sayi da muhammad al-gali yadda aka ruwaito daga shugaban muhammad al-gali ke nan radiyallahu anhu waka taba sayidu na radiyallahu anhu lil imami sayyid ibrahim al-rayahi shugaban mu shehu tijjani allah ya ƙara da gare shi ya rubuta ga shugaba shi ne sayyid ibrahim al-rayahi mutumin tunis yalzamukum ba'da asari yawmil jumu'ati lalle ne akan ku ba al'asarin ranar juma'a alfani ku ambaci dubu biyu min la ilaha illallah daga la ilaha illallah awa hamsata ashira ko dubu da ɗari biyar shine ɗari da goma sha biyar awa sanayi ashira ko dubu da ɗari biyu awa alfu ko dubu wato nan awa suna ashira awa suna da alifi ne ba da ya ba awa suna ashira tunda shi za a yi masa li'irari aw alfin ko dubu wala aqalla min al-alf kadde ya fasa dubu la ilaha illallah da buridin tijaniya zai ranar juma'a da yamma to kada a ce ya kasa dubu yanzu kaurahu radiyallahu anhu ka dubu fadin shehu tijani Allah ya kare da gare shi da yace wala aqalla min al-alf ba kasa da dubu tajirfi shifa'a mal zamu ka samu waraka a ciki dangane da abin da ya hau kanka walin rarura ta hakamin ta husuwa amma larura tana da nata hukunce-hukuncen da suke kirkirance ta fahimta ma la'atil ihiwanu da a ce 'yan uwa na ɗariƙa tijjaniya 'yan ɗariƙa tijjaniya za su haɗa kai ala askuru sha'amin alhailalati awwalam bisa cewa da farko su fara hailala la ilaha illallahu sun mal ismal mufrada sannan su ambaci Allah Allah awil akas ko suka yi ce da farko ba za su fara da Allah Allah ƙarshe su kare da la ilaha illallah a wasu kurul ismul mufrad min awwalihi ila ahiri na akwai ketara ila ahirihi ko kuma su ta Allah Allah tun farkon zaman haƙi zuwa su tashi fazalika to irin wannan makulu abin bari ne ila nazari nazari amalin murabbi zuwa duban aiki shi mai musu tarbiyya in mai tarbiyya ya ga haka shikenan wala rahi da an amalin murabbi bayan da za a yi a bauɗe a fita daga aikin mai tarbiyya mai tarbiyya ga yadda ya tsara to ya zama lalle akan yan ɗariƙa su tsaya su bi faiza wajattahum yaskuruna al-isma al-mufrada da za ka sami ‘yan uwa kai muridi na ɗariƙa tijjaniya da ya zama da aka fara hailalar nan ba kai sai ka je ka same su suna Allah Allah shi ne suna ambatan suna mufradi faskur ma'ahum to shi kenan kai ma ka shiga tare da su ka ringa Allah Allah wala ta tabi nazarar izini laka kada ka ce to ai kai shehinka ko mukaddaminka ba haka yace kai ba li'anna za'ira domin wanda ya kai ziyara fi kabar mazuri ya kamata ya gane yana cikin damkin wanda aka ziyarta ba daidai ba ne duk irin tsarin da kai kake kai ka tadda wasu suna da nasu tsarin daban in dai nasu tsarin ba banna ba ne in dai shi ma nasin yana da asali ko yana da mafita ka ce bara ka gyara musu dole sai an dawo an bi naka ba daidai ba ne wannan wal jami'u ɗariƙatu kowanne dai ɗariƙa ce ta tijjaniya فإذا وجدتهم يفتحون الذكر بالفاتحة وصلاة الفاتحة مرة إن كسام أموا suna buɗe zikirinsu na halalar juma'a da su karanta fatiha da salatul fatiha sau ɗaya fa'anta minu ka bi su inda suke kai ma ka yi wa in fatahu bil fatiha ce in kuma zama sun buɗe ne da fatiha wal istighfari salasa da astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa al qayyum ko hayyul qayyum sau uku wa salatul fatiha da salatul fatiha salasa ita ma uku fa'anta minhu to kai dai nasu ne yanda suke dinnan ka bi su ku yi wal kullu dariqatun kowanne dariqa ce ta tijaniya shi yasa kaka dauka dariqa tijaniya sai yanda muqaddamin ka ko yanda shehin ka ya lakana ma ko yanda mai ma tarbiya ya dora ka akai ko kada dariqa tijaniya ta faka fadi wai za wajen tawbi ya timu nan da rafi aidihim ya timu du'a'i ma bil fatiha tijaran wa salatil fatihi jaharan idan ka same su suna ƙara suna gama zikirinsu in sun daga hannaye suna cika addu'a bil fatihati wannan ma'ahun din babu shi bil fatihati da fatiha jaran suna yin ta a fili wa salatul fatihi salatul fatihi jaran a fili fa anta ma'ahum to to wannan ne inda ma'ahum din yake fa anta ma'ahum kai kana tare da su ka bi su ka yi yanda suke yi din wala ta'atarir kaka ce zaka yi musu jayayya kaka ce zaka jayayya ala ahadi ga wani fa innal maqasida la mashahata fiha domin manufofi babu a wato fada a kai kula mushahata bai da mu'ayyanu abinda yake ya ayyana dai arkanin rudu wala zifa rukunan wuridi da wazifa da za ka samu su suna wazifa ba sa salatul fati a ciki to wannan fa ka iya ce musu ba ka yadda ba ba haka ake ba wa mal hailatu wal askarul gairul lazima amma halala da zikiran da ba dole ba ne falamahi da alama ayyana hushewar radiyallahu anhu to sannan ba bauɗewa daga abinda shehu tijjani allah ƙara da gida a gare shi ya ayyana wa fi maurin ahar ƙala radiyallahu anhu a wani wajen ya ce allah ƙara da gare shi fa kullu salatin sallabi hagar rasul sallallahu alaihi wasallam allah rasul duk wani salati da wani ba manzon allah ba sallallahu alaihi wasallam da ya ta ga manzon allah wahiya salatul ulama'i ita ce sallar malamai min indiyati anfusihim wadda Allah ya musu ilhama suke ta gaban kansu sawa'un kana mujarradatan min tarifi aw kana min taraif al-ma'lumati lillahi daidai an faɗe ta ne ba tare da ninninkawa ba ko an faɗe ta da ninninka abinda Allah ya sani kamar bi adadi ma'lumatika ko adada ma alimahu Allah ko adada ilmin Allah wa hiya maqburatu minhum ya zama an karɓa da gare su fa ina rabu bil arqabil lisaniyati wa rumuziyati ta ta surati illati halaka hallahu to wannan salatu za a rubuta ta da zane na harshe lissafi na harshe da lissafi ma na nuni karkashin surar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya halitta masa fil haratul kursiyya halara ta tsarki ala suratul adamiyya bisa tsarin sura irin ta mutum wa ma sallabi al aqdabu abinda kudubai suke salati da shi an yaminihi to wannan mazauninsa daga daman suran manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam siddiquna mimman dunam wanda suka siddiqai ko wanda ba su kai matsayin kudubai ba an ya sarihi an ya sare su kuma suna daga hagu daga manzan wa salatul fati salatul fati kuwa alati hiya min Allah wadda take ita daga Allah ta zo ba wani ne ya kirkire ta ba Allah ne ya ilhabata ga sayyidi Muhammad al-Bakari kutibat bi hurufin istiqimati an rubuta ta da harufa wanda suke a daidaice da kullum sanin da duk wani harshe ta famuhu da za ka iya fahimtar samin lisanin arabiya daga harsunan larabci fauka ra'asi to ita salatul fati tana kan saman kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya tajuhu ita ce wajen kammansa wa izzuhu da isassa wa mulku da sarautarsa wa biha furila da wannan ne zama wa manzan Allah fatihi lima ugulik zama wa manzan Allah khatim lima saraka zama wasa nasir alhaqi bil haqi zama wasa hadi ila sirakal mustaqim da wannan ne aka fifita shi ala sa'ir mulkin la bisa baki ɗayan sarauta Allah wa biha tasutu ila fatu fi dunya wal akhirah da wannan ne zama wasa alifa an Allah ke tabbatacce duniya da lahira wa biha zalat haqiqatul muhammadiyya kullu zuhur da ita ne fa haqiqa muhammadiyya ta bayyana haqiqanin bayyana وبها ثبتت الحقيقة الأحمدية في مهراب القدس da wannan ne fa haƙiƙa ahmadiyya ta sami tabbata a matsayinta na tsarki wa biha azallahu dinahu da ita Allah ya ɗaukaka addini wa biha zahabrat maqamatu dini kulluha da ita ne matsayin addini gaba ɗaya suka bayyana wa biha furri lata zihil umma da ita da aka fifita wannan al'umma wasarat wasadat ta zama matsakaiciya mafificiya ƙobi haƙiyamul arwahi wal ashba da ita ne daidaituwar rawuka da jukkuna wabi ha zaharati takalif da ita ne takalif suka bayyana wabi ha barazatil jannatu wa na'imuha da ita ne aljanna da nema aljanna ta bayyana wabi ha sa da sayyiduna muhammadu sallallahu alaihi wasallama gairahu da ita ne shugaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shugabanci waninsa mimman dunahu daga duk wanda yake ƙasa da shi min al-anbiya wal mursalin daga annabawan Allah da manzanni wa biha ta'arrafa jibril wa israfilu wa mikail wa azra'ilu alaihim assalam da ita ne malaika jibrilu ya gano manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka malaika israfilu haka malaika mikail haka malaika azra'ilu alaihim assalam wa biha wa biha nizamul kainati da ita ne tsarin halitta wa biha wa fiha ruhul mawjudati ran samammu gaba ɗaya na cikinta wa hayatuwa da rayuwar samammu wa biha sharufatil anbiya'u alal mala'ika da ita ne annaba su ta fifita bisa mala'iku wa biha zaharat mawasilul ahlaqil muhammadiyya da ita ne kyawun ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bayyana wa yallati sharafa Allah biha nabiyya sallallahu alaihi wasallam ita ce wanda Allah ya ɗaukaka annabi da ita na sharrafa ya ɗaukaka ta kuma ita wannan salatin min nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ai martabatu ita ce martabar sa haqiqatu sallallahu alaihi wasallam haqiqar sa sallallahu alaihi wasallam wa hiya aslu salawati allati zaharat min qalbi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ce asalin salatai da suka bayyana daga zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam aw min qulubil arifi ko daga zukatan masana Allah fa inna Allah jalla jalaluhu dubu ubangiji ya isa a girmama sa ta kai huwa allazi salla alaihi shi ne wanda ya manzo Allah salati ai tajalla fi kamal zati ai tajalli ga manzo da cikar zatin sa wa maratibi da darajojin su asma'ihi da sunayen su sifati da sifofin sa wa zalika tajalli wannan tajalli da Allah ya ga manzon Allah hu ainu sharifi shine ainu daukaka manzo Allah wa izazihi da nuna isassa wa tafrilihi da fifi tashi ala sa'iril halaki da sauran halittu لأنه لم يتجلى في أحد بكمال ذاته إلا في صلى الله عليه وسلم ربو بنجي bai tajalli ba ga wani da cikar zatin sa sai ko ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine da shawara yake fada tajallan lahu zatul mahamin sajid wa huwa wa huwa ainu salati shine ainin salati da maza ilaiha ya nuna zuwa ga yata baqullah da abin da muka fada fa barkatu tajallihi fihi dan albarkar tajallin da Allah ya yi a cikin manzo sai ya rahu khalifata anu ya mai da manzo Allah zama khalifarsa haqiqatan haqiqa wa gairahu wani manzan Allah ko nuwa bahu suka zama na ibaini na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la gairu ba su da wani matsayi fiye da wannan fajalahu fata liman dawa fi iradati ubangiji ya sanya manzan Allah shine mabudi ga duk abin da yake ya nadu a cikin nufinsa wa atba lima arada mai cikawa ga abin da Allah ya nufa wa lasira man arada an yansurahu mai taimakawa wanda da Allah yake nufin ya taimakawa wanda da Allah yake nufin ya taimakawa sai ya sa manzan Allah ya taimaka masa wa amma dinu amma addinin manzan Allah fa mansurun abadan shi wani abin taimako ne har koyaushe wa hadiya man sabaka fi ilmihi hidayatu manzan Allah mai shiryar da wanda shiriyar sa zaba wasu zai shiriya ya gabata a sanin Allah bihi shiryar sa da manzan Allah wal itida'u bi da kama tafarkin shiriyar da shi bidilalati alai da ta fuskar shiryar da shi ga Allah wal fi'lu aikin halkul hidayati wanda shine halittar shiriyar in Allah wannan daga wajen Allah ne tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah yake faɗa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha fa'idatu ga wata fa'ida kala shawra radiyallahu anhu shawti jani ya faɗa Allah kara da gare shi man zakara salata al-fati wanda ya ambaci salatul fati adada fati bidayar fatu 489 kenan a maratan aujabar lahu fituwa za ta wajabta masa samun buɗe fi duniya lahira duniya da lahira sabahin wa masa ya ringa wannan adadin na salati fatihi safa da yamma safe ya ɗari hudu da tamanin da tara da yamma ma ya ɗari hudu da tamanin da tara wa ba da tabarin mai adadi in ya kai adadin adadin ya cika ya sai a mace allahumma wannan alifin na allahumma ba alhamdar a jikin اللهم بجاه الفاتح لما أغلق افتح لي من كل باب أهل فتاك ولا سيدنا محمد رسولك وبجاه الهاتم وبجاه الخاتم لما سبق اختم لي بحاتمة الناجين الراجين الذين جل لهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وبدأ ناصر الحق بالحق فانصرني وانصرني على جميع الأعداء النصر الذي قيل له أتتخذنا هزوءا قال أعوذ بالله وبدأ الهدي إلى صراطك المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله يذكرهم ya ambaci wannan ba'adal faragi bayan ya gama salasa marratin sau uku ya faɗa sau uku fa'idatu ga wata fa'ida da kafiyatu alfin min ya laɗefu yadda ake ya laɗefu kafa dubu lailan auna haram ko da dare ko da rana ya skuru inda za su fulle bi'atin bayan ya kai duk ɗari sai wannan addu'ar Allahumma shi ma wannan alifin ba alhamza Allahumma naka lasta bi ga'ibin tuntazar wala bi ajizin tuntasar ko tantasir wala bi ba'idin yatika alkhairu qulta wa qawluka alhaqqu wa nanu aqrabu ilayhi min hablil wariyyat kalamihi albasari aw huwa aqrab wato ya karanta wannan addu'a duk ɗari in ya kawo sai ya karanta wannan addu'a wa ala ra'asul alfi in ya gama dubin sai ya ce ya rabbi ya rabbi 40 maratan har sau 40 in ta ya kare to wannan ya kare to sai mata shi wata sauri hizbul bahari saura shafi uku ko alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره تعين ممكن الفاتحة أي صلاة الفاتحة
الهادي إلى صراطك المستقيم